الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan safar shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma biyar ga watan 11 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya ɗaya-ɗaya ɗan uwa ke cewa menene hukuncin daidaita sahu a cikin sallah daidaita sahu a cikin sallah wajibi kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da haka na daga cikinsu faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tusawwun sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum a wata riwaya aw la yukhalifanna aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum zan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne dole ne ku daidaita sahun sai da ya karfafa fadar wato da abubuwa uku na karfafa zance farko rantsuwa da Allah abu na biyu wato galam na uku kuma ga nunin tauki yace wallahi la tusawwunna sufufakum ko kuma kafin lamun in za ka kaddara ita wato labazin alƙasin ƙin rantsuwa mazan Allah yake cewa rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne tilas ne ku daidaita sahunku ko ku ki daidaita sahu ubangiji ta'ala ya saba tsakankanin fuskokinku kowa ya juya ma ɗan uwansa baya a wata riwaya ya ce ko kuma Allah ya saba wato tsakanin zukatanku don haka malamai suka ce wannan hadisi a ƙarƙashinsa ke akwai dalilin da yake tabbatar da cewa daidaita sahufar lal me yasa domin ita uquba ba ta kasancewa sai akan abin da akan barin abin da yake wajibi saboda anan uquba ta rashin daidaita sahu shine sabawa tsakanin zukatan bayi kaji kana jin haushin dan uwanka shi ko bai taka ma bai zubda maka ba ka rasa ta ina ne menene ya maka to abin da yake haifar da wannan rashin daidaita sau don haka ka koma yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke daidaita sahu a cikin sallah kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mun kasance yanda muke daidaita sahu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dayan yakan danganta kafadarsa da ta dan uwansa kuma duddigensa da na dan uwansa ma'ana duddigenka ya hadu da na dan uwanka sannan kuma kafadarka ta hadu da dan uwanka don haka wannan shine sifa ta yanda ko kuma mu ce kaifiyar yanda ake daidaita sahu a sunnance kenan ka danganta kafaɗarka da ta ɗan uwanka ko da ya fi ka tsawo ya zamanto kafaɗarka ta shingidu da jikinsa sannan kuma duddigen kafar ka ya zamanto ya danganta wato zuwa duddigensa ba kan yatsotsin kafa kankana ake haɗawa a duddigen ake haɗawa ya zamanto da duddigen ka da idan sauna ka ya haɗu da nashi wannan shine yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kuma yin haka wajibi ne rashin daidaita sahu haramun ne sakamakon rashin daidaita sahu shine sabawa tsakanin zukatan bayi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu adabis safar littafin da ke bayani game da ladubba na bulaguro mun zo ƙarshen baban da ke bayani game da ladubba na tafiya da kuma sauka wato da kwana a cikin hali wanda yake na bulaguro hadisi na ƙarshe a baban hadisin anas dan malik allah ƙara masa yadda na faɗa cewa kunna iza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahullar rihal wato yake cewa idan mun sauka wani masauki a lokacin da muke cikin bulaguro ma'ana idan mun yada zango a wani wuri domin mu huta mu gaba ko kuma wurin da za a yada zango a kwana yake cewa lanu sabbi yace ba ma shagala da sallah ta nafila hatta na huddar rihala yace sai mun kunce sirada sai mun kunce sirri don haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba na bulaguyo idan mutum ya sauka wani masauki to kada ya shagala da wasu al'amura abu na farko da ake bukata ya yi shine ya kunce sirdi daga kan dabbarsa bayan ya kunce sirdi sannan ya shiga wasu al'amuransa domin game da yin haka akwai hutatar da ita dabbar akwai hutatar da wannan dabbar kuma bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana baya halatta mutum ya shiga sallah alhali a wajen sallah akwai wani abu da zai ringa daukan hankalinsa ya shigaltar da shi kaga anan inda a ce za su shagala da sallah ba tare da an kunce sirri to tunanin kunce sirrin shi zai ringa bujiro musu a cikin sallah don haka anan yake cewa la nusabbi ba ma shagala da sallah ta nafila wato hatta na hullar rihal wato sai mun kunce sirada lafazin ar-rihal jam'i ne na rahal in aka ce rahal shine sirri don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa idan an gabato da abinci kuma alhali lokacin sallah yayi manzo Allah yace ku fara da abincin sannan in kun gama ku yi sallah menene hikima anan dan kada ka shiga sallah tunaninka na kan abinci don haka kuma a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kuma babu sallah wato tare da tunkudar dauɗa ɗannan guda biyu ma'ana lokacin da mutum bawali ya matsa shi ko bayan gari to a nan baya dacewa mutum ya shiga sallah face sai ya ji ya biya bukatarsa ko da wato jami'in sallah zai kuce masa me yasa dan kada ya shiga cikin sallah ya kasa samun nutsuwa nutsuwa a cikin sallah ko wannan rukuni ne daga cikin rukunin da don haka dai a nan shi ne hikima da ya ce kunna iza na zanna manzilar wato mun kasance idan muka sauka wani masauki a lokacin da muke cikin bulaguro la nusabbe ya ce ba ma shagala da sallah ta nafila hatta na hullar rihal wato sai idan mun kunce sirada kenan domin dabba ita ma ta samu hutu mu ma mu samu nutsuwa za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب إعانة الرفيق في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحديث كل, كل معروف صدقة وأشباههما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحة على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له wa man kana lahu fadlu zad falyahud bihi ala man la zadala fa zakara min asnafi al-mali ma zakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl rawahu muslim wa an jabir radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبه يعني كعقوبة أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقوبة كعقوبة كعقوبة أحدهم من جملي رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزج الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na taimaka ma abokin tafiya idan aka ce arrafiq wato shine kenan abokin tafiya don haka matafiya ake kiransu arrufka lafazin arrafiq an ciro shi ne daga arrifik idan aka ce arrifik wato shi ne tausasawa saboda shi wato aboki na tausasa ma abokinsa don haka shi ne babi na musamman babu i'anatin rafi baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na taimaka ma abokin tafiya shine malam na faɗa cewa a wannan babi akwai hadisai masu yawa wanda mafi yawansu sun gabata shine malam sai mana ishara sai ce ka hadisi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa wallahu fi auni al-abdi ubangiji ta'ala bai gushe ba game da taimaka ma bawansa ma kana la'abu fi auni aki matukar shi bawan wato yana cikin taimaka ma dan uwansa ma'ana duk mutumin da ya tsaya tsayin daka game da taimaka ma jama'a to ya tabbata cewa ubangiji ta'ala ba zai gushe bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka masa domin ƙa'ida aljaza'u min jinsil amal sakamako na kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa hal jaza'ul ihsani illa ihsan wato kyautatawa sakamakon kyautatawa bai zaman duba face kyautatawa don haka duk wanda ke taimaka ma jama'a to ya tabbata cewa ubangiji ta'ala bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka masa shi wannan taimako bai keɓanta ba ga abokin tafiya an gane ko illa kasancewar mutumin da yake cikin hali na tafiya ya fi buƙatar taimako shi ya sa a nan malam ya yi babi na musamman amma shi duk wanda allah ya haɗa ka kuna tare da shi sawa'an kuna cikin halin tafiya ko kuna halin zaman gida to ana buƙatar ya zaman tokarin ga taimaka masa yau da gobe shi ne a nan ya ce wallahu fi auni al'abdi ubangiji ta'ala bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka ma bawa ma kana al'abdu fi auni akihi matukar shi bawan yana cikin taimaka ma ɗan uwansa matukar kenan bawa yana taimaka ma ɗan uwansa al'ukuwa a nan ‘yan uwantaka da ake nihi ba ‘yan uwantaka ta danganta ba ‘yan uwantaka ta musulunci ake nihi saboda duk inda musulmi yake dan uwanka ne an gane ko amma duk lokacin da ya kasance gaya dan uwanka ne na danganta kuma dan uwanka ne musulmi to taimaka masa anan ya fi karfafa ga alaka ta danganta kuma ga alaka ta musulunci shine anan yace ma kana al'abdu matukar shi bawan fi auni akihi yana cikin taimaka ma dan uwansa musulmi to ubangiji ta'ala shi ma ba zai kushe ba game da taimaka masa sannan sai malam wannan hadisi kenan ya gabata tun a cikin babu qada'i hawaijil muslimi sannan kuma malam yace da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu ma'rufin sadaqa manzan Allah ya ce dukkan wani kyautatawa manzan Allah ya ce akwai ladin sadaka duk wata kyautatawa da bawa zai ma jama'a to yana da ladin sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala don haka taimaka ma abokin tafiya wannan kyautatawa ce mai zaman kanta don haka malam ya shigo da wannan hadisi wato a ƙarƙashin wannan bani domin ya nuna mana duk wanda yake cikin taimaka ma abokan tafiya to ya tabbata cewa ubangiji subhanahu wata'ala na rubuta masa ladan sadaka kuma tare da cewa kuma wannan kyautatawa da take za ta janyo masa wato shine taimakawa taimako na da agaji na ubangiji subhanahu wata'ala shine malam sai ya ce wa ashbahu kuma da makamantan waɗannan hadisai biyu da malam ya ambata akwai hadisai masu yawa waɗanda za su iya zama a ƙarƙashin baba sannan malam sai zo da hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda na faɗa bainama na hannu fi safar yake cewa yayin da muke cikin wato gulaguro irja a rajulun ala rahilatin lau kai tsaye sai ga wani mutum ya zo wato akan rakuminsa idan aka ce rahila shine duk rakumin da za a iya hawa bayansa a yi bulaguro kuma za a iya labta masa kaya sawa'an amala ne ko taguwa ne lafazin rahila bai ke banta ba da ta matar rakumi idan aka ce rahila duk wannan rakumin da za a iya hawa a yi bulaguro a kansa shi ne ya ce izija a rajulun ala rahilatin lahu sai ga wani mutum ya zo wato akan rakuminsa faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala sai ya hadu yana jijjuya dibinsa dama da hauni ya wanga nan ya wanga nan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da jama'a man kana ma'ahu fadlu dhahri falyaqud bihi ala man la dhahra lahu manzo Allah yace duk wanda yake da sauran abun hawa sanzan Allah ya ce to ya taimaka ma wanda ba shi da abin hawa idan kana da raƙumi biyu kai ka hau ɗai to ka ba wani ɗan uwanka ɗayan ya hau wa man kana lahu fadlu zabi sanzan Allah ya ce duk wanda yake da sauran guzuri ma'ana ka ci ka raga sanzan Allah ya ce fal ya udbihi ala man la zadala ya ba wanda ba shi da guzuri ya ba wanda guzurin sai kare fa zakara min asnafil mali ma zakarahu manzo Allah ya ambata dangogi na dukiya iya abin da ya ambata a wannan lokaci Abu Sa'id yake cewa hatta ra'aina yace wallahi har sai da muka ga annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl cewa ɗaya daga cikin mu baya da haƙƙi game da sauran abu in dai ka samu abin da zai biya bukatar ka duk abin da ya rage to baka da haƙƙi dole ka taimaka ma wanda bai yi an gane ko sawa'an koma mai ne ne misali in tufafi ne kayi adadin kwambulan da zai wadace ka wanda za ka sa kwana to waɗanda suka rage dole wanda baya da kaya ka bashi in kana da takalman da za ka sa wanda baya ka bashi duk lokacin da kake da abu wanda yake saura to ka yi ƙoƙari ka taimaka ma wanda baya shi ne a nan shi abu sa'ida yake cewa hatta ra'aina ya ce wallahi har sai da muka yi ƙudurin annahu la haƙƙa li ahadin min nafi fadl cewa mutum ɗaya daga cikin mu baya da haƙƙi game da saura in dai saura ne to ba haƙƙin ka bane ba haƙƙin wani ne dole ka ba wanda yake da bukata domin shi wannan sahabi da ya zo cikin wannan ayari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suna cikin tafiya da ya zo ya sauka daga raƙonsa kawai sai ya ringa wange-wange ya kalli dama ya kalli hagu manzo Allah sai ya fahimci cewa wannan mutumin fa yana da bukata akwai bukata da ta zo da shi to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya magana a dunkule wanda ta hada kowa da kowa a cikin jama'a manzo Allah ya ce man kana ma'ahu fadlu zahr duk wanda ya kasance yana da sauran abun hawa idan aka ce zahr shine abun hawa an gane ko sawa'an raƙumi ne ko doki ne ko jaki ne ko ma menene manzo Allah ya ce fal yahud bihi ala man la zahara lahu manzo Allah ya ce ya bayar da shi ga wanda ba shi da abin hawa wa man kana lahu fadlu zadi duk wanda yake da sauran guzuri ma'ana bayan ya ci ya raga manzo Allah ya ce fal yahud bihi ala man la zadala ya ba wanda ba shi da guzuri ma'ana wanda guzurin shekari manzo Allah ya ce taimaka masa fa zakara min asnafil mali ma zakarahu manzo Allah ya ambata game da dangogi na dukiya wanda ba ya da kaza duk wanda yake da kaza manzo Allah ya ce taimaka ma wanda bai sai da ya ambata nau'i nau'i na dukiya mai yawa a wannan lokaci shine Abu Sa'id yake cewa hatta ra'aina har sai da aka kai muka ga cewa annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl cewa ɗaya daga cikin mu baya da haƙƙi game da saura in dai abu saura ne ka ɗau daidai buƙatar ka to baka da haƙƙi a cikin shi dole ka taimaka ma wanda yake da buƙata wannan hadisi yana nuna mana cewa mu muminai Allah ya gina mu ne akan taimaka ma juna musulunci iya abin da aka san da shi shine taimakekeniya taimaka ma juna kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk wanda ya dau daidai bukatarsa to ya taimaka ma wanda yake da bukata don haka wannan hadisi yana nuna mana wato shine taimaka ma abokin tafiya kenan in ana cikin tafiya duk abin da ka dau daidai bukatar ka to duk wanda bashi ya kamata ka taimaka masa don haka wannan yana daga cikin wato karamci kuma wannan hadisi tuntuni ya gabata a cikin babu isari wal muwasa baban da ke bayani game da wato fifita dan uwa akan san kanka da taimaka masa ma'ana kana da bukatar abu ka taimaka ma abu wanda yake da bukata sannan hadisi na gaba hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yakzuwa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi nihin fita yaki wani lokaci fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ga sahabban sa yace ya ma'asharal muhajirin wal ansar manzon Allah yace ya ku jama'ar almuhajirin waɗanda suka kaurace ma mazaunansu suka tarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama madina domin kafa daula ta musulunci wanda galibinsu wato mutanen makka ne amma bai keɓanta ba da su duk wanda ya yi hijira a wannan lokaci ya tarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama birnin madina domin taimaka ma musulunci to wannan ana kiran shi almuhajir sawa'an dan makka ne ko ba dan makka ba sai ya ce wal ansar ya ce ya ku jama'ar mutanen madina wanda wannan kuma lakabi ubangiji ta'ala ne ya musu shi da kansa a cikin alkur'ani kamar yadda a can cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ke faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabaruhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الشاهد أبنجي تعالى شاهد قد تاب الله على النبي تبس الله يا كربي توبا النبي سيتي والمهاجرين da waɗanda suka yi hijira suka tarar da shi birnin madina sai ya ce wal ansarin lazina taba'uhu fi sa'atil usra da su mutanen madina waɗanda suka bi bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin tsanani zamanin yakin tabuka kwansu da kwalkwatarsu suka fita tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da za a fita yakin tabuka to su ma ubangiji ta'ala ya ce ya karɓi tubansu duk abin da suka yi ya yafe musu haka a cikin wannan sura suratul tauba ubangiji ta'ala ke faɗa wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an al-ayat cayi wasabiquna alawwaluna margayan farko a wajen karbar musulunci minal muhajirina daga cikin waɗanda suka kaurace ma mazaunin su suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina sai yace wal ansari da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aya ma tana tabbatar mana ubangiji ta'ala da kansa ya musu wannan lakabi haka in ka koma can cikin suratul hashir ubangiji ta'ala ke faɗa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim to shine anan manzon Allah ya kiraye su da wannan lakabi yace ya ma'asharal muhajirin wal ansar manzon Allah yace ya ku jama'ar masu hijira da ku mutanen madina maza Allah ya ce inna min ikhwanikum qauman ku san da cewa lalle akwai wasu jama'a daga cikin yan uwanku yan uwantaka ta mai maza Allah yake nihi a nan yan uwantaka ta musulunci domin yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka ta hakika yan uwantaka ta danganta ba ta da amfani matukar ba ta haɗu da wannan yan uwantaka ta musulunci shine yace inna min ikhwanikum qauman manzon Allah yace lalle akwai wasu jama'a wato daga cikin ƴan uwanku na musulunci laysa lahum malu manzon Allah yace ba su da wata dukiya wala ashiratun kuma a wannan gari na Madina ba su da dangi sun zo matsayin baki suke ba su da dukiya kuma ba su da dangi manzon Allah yace fal yawma ahadukum ilayhi ar-rajulaini aw ath kowane ɗaya daga cikin ku manzan Allah ya ce ya taro mutum biyu zuwa gare shi ko kuma mutum uku wannan za a fita yaƙi kuma yaƙin ta ne a lokacin nan ga ƙarancin abin hawa kuma ga ƙarancin guzuri manzan Allah ya yi wannan shela a cikin jama'a ya ce ya ku jama'a kusan da cewa akwai wasu jama'a daga cikin 'yan uwanku waɗanda ba su da dukiya kuma ba su da dangi a wannan gari na madina fali ya gumma a hadukum ilayhin rajulai ne awai salata kowane ɗaya daga cikin kuma za Allah ya ce ya tarar da mutum biyu ko mutum uku zuwa gare shi ma'ana su yi baki-baki a kan rakuninsa wato jabir yake cewa famali ahadina min zaharin ya hamiluhu illa uku ba ya ce babu daidai da mutum ɗaya daga cikinmu wanda yake da raƙumi nashi shi kaɗai yake hawa wanzu Allah ya ce wannan jabir ya ce illa uku ba sai dai baki baki ya ni ka uku bati a hadihim kamar yadda ɗayansu yake baki baki ma'ana idan kana da raƙumi sai ka ja mutum biyu ko mutum uku sai ku ringa baki baki idan ka hau aka yi tafiya mai nisa sai ka sauka sannan daga cikin abokan tafiyar naka shi ma wani ya hau idan an yi tafiya mai nisa shi ma ya sauka sannan shi ma ya ba ɗan uwan shi mutum uku ko mutum hudu suke baki baki a kan rakun ɗaya tun da anan manzan Allah ce yayi wato shi ne anan ya ce falya gumma a hadukum ilaihin rajulai kowane ɗaya daga cikinku ya haɗa mutum biyu zuwa gare shi ya tarar da mutum biyu zuwa gare shi kaga in naka ne kai kadai in mutum biyu ka taro kenan kun zama uku awis salasa ko kuma ya taro mutum uku kenan in ka hado mutum uku kenan in an hada da kai an samu mutum hudu shine sai yace famali ahadina min zahar babu daidai da mutum ɗaya daga cikin mu wanda ke da raƙumi ya hamidu zai dauke shi shi kadai illa uku ba yace sai dai baki baki ya'ani ka uku bati ahadihim kamar yadda ɗayan su yakan yi baki-baki da ɗan uwansa kenan in ka hau an yi gaba ka sauka nima ka bani hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da aka hada masa mutum biyu akan rakuminsa idan aka yi gaba manzon Allah ya sauka ya ba ɗayan ya hau sannan shi ma in an yi gaba ya sauka ya ba ɗayan shi ma ya hau waɗannan mutum biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taro su zuwa gare shi suka ce ya rasulullahi mun yafe maka kai ka hau zan Allah ya ce ba ƙarfi da kuzari kuka fi ni ba adalci na annabawan Allah da manzanninsa an gane ku don haka hatta da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da mutum biyu ya haɗa kansa kenan shi ma yana baki-baki da su to shi ne anan jabir yake cewa fabamamtu ilayya sunaini au salasa ya ce ni ma sai na taro mutum biyu zuwa gare ni ko kuma mutum uku ya ce mali illa uku ba ya ce ni ma babu wani abu illa baki-baki ni mai rakumin ya ce ni ma baki-baki nake ka uku bati a hadihin mai jabali kamar yadda wani shi ma yake baki-baki da rakumin na rakumi na ne amma ni ma baki-baki nake yi in wani ya hau an yi gaba ya sauka ya ba ɗayan shi ma in ya hau an yi gaba ya sauka sannan ni ma a bani in hau ni mai raƙon in an yi gaba kuma na sauka hallo na ba dan uwana saboda daga birnin daga birnin Madina zuwa Tabuka tafiya ce kilo 700 da yan kai kuma a kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai suka yi wannan tafiya kilo 700 da yan kai a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa shi musulunci addini ne wanda yake na taimakon juna don haka a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kwadaitar da matafiya ko kuma ce ya umarci matafiya cewa junansu ya taimaka ma juna kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana wato mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda suka yi fice a wajen wato kwatanta umarni na Allah da manzansa da manzan Allah ya ce duk wanda yake da abin hawa ya tarar da mutum biyu ko mutum uku zuwa gare shi kai tsaye suka meka wuya da ji da bi ga wannan umarni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kamar yadda jabir yake cewa ni ma sai da na haɗa mutum biyu ko mutum uku game da raƙumina ni ma ina baki baki da su don haka wannan hadisi kenan yana nuna mana a kullum ana buƙatar shi mumini ya kasance game da taimaka ma 'yan uwansa muminai sawa'an ana cikin hali na bulaguro ko kuma ana cikin hali wanda yake na zaman gida kenan duk wanda yake cikin hali na bukata to a taimaka masa sannan malam sai ya zo da hadisi na jabir allah ya kara masa yadda na faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya takallafu fil masir ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan komawa da baya a cikin halin tafiya ma'ana in ana cikin bulaguro maza Allah sallallahu alaihi wasallama baya shiga gaba baya yake tsayawa duk jama'a su yi gaba micece hikima wato shine yace fa yuzhir dha'ifa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaggauto da wanda yake mai rauni akwai wanda ɗabi'arsa da al'adar shi mutum ne wanda yake mai sanyin jiki mai rauni to irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa koro su ma'ana ya ringa gaggauto su wa yurdif sannan kuma sai ya goya wani akan abin hawansa ma'ana duk wanda ya zamanto ya gaji ya baya da abin hawa manzon Allah sai ya goye shi akan rakuminsa wa yad'u lahu kuma manzon Allah yakan yi masa addu'a kamar yanda yayi ma Jabir addu'a an gane ku kamar yanda lokacin ana cikin tafiya wato raqumin Jabir Allah ya kara masa yadda raqumin ya kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da Jabir jama'a duk sun yi gaba sun bar shi manzon Allah yake tambaya sai ce Jabir me ya faru yace ya Rasulullahi raqumin nawa ne ya kasa ya yi rauni ya ce wallahi har ma na kusa na fita daga sha'aninsa ma'ana na su kira kun ya shiga dokar daji ni na tafi a ƙaba mazan Allah sai ya ɗauki wata bulala wani kirho mazan Allah sai ya doki raƙumin da ya bugi raƙumin kai tsaye raƙumin jabir ya kwashi wani kuzari kuzarin da ya wuce misali wanda da a cikin ayarin jabir shi ake tsere ma shi ne a can baya sai gashi shi yake shiga gaba to a lokacin nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya tarar da jabir sai yake cewa ya jabir ko za ka iya sayan min da rakumin nan ukiya goma jabir ya ce sai dai an kara mazan Allah ya kara har aka kai yadda jabir ya gamsu jabir ya ce na sayar maka ya rasulallah amma sharaɗi sai min isa gida madina zan danka mara kuma maza Allah ya ce ba laifi da aka iso gida madina jabir Allah ya ƙara masa yadda ya janyo akalar rakumi ya kawo ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin na maza Allah yana cikin masallaci jama'a sun zo suna masa sannu da zuwa jabir ya durkusar da wannan rakumi maza Allah sai ya ce a je a auna ma jabir kudinsa ma'ana a je a auna masa zinar wannan azurfar daidai da kudin da aka yi ciniki bayan an je an auna ma jabir kudinsa ya kama hanyar komawa maza Allah ya aika ya ce ku dawo da shi aka ce ma jabir manzan Allah ya ce ka dawo jabir ya ce iya abin da na saƙa a cikin zuciyata na ce fa yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce fa ya bar min rago yana dawowa ku haka zaton su yi kasance manzan Allah ya ce jabir shin kana ganin cewa ko na latsa ka ne don na karɓe ma rakuni jabir ya ce a'a ya rasulallah manzan Allah sai ce masa karbi jara kumanka da kudin gaba daya an bar maka to wannan a takaice misali abinda muke so mu gane al'ada ce da dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana cikin bulaguro manzon Allah baya shiga gaba bayan jama'a yake komawa jama'a su wuce gaba shi yake tsayawa a baya hikima a nan domin in an samu wani mai rauni wanda ya kasa a taimaka masa don haka irin haka ya kasance ga jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da shi ya bugi raƙumin ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar da wata mu'jiza a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuna gaskiyar annabtarsa da manzancinsa to shine anan kenan bai dace ba in ana cikin tafiya waɗanda suke masu ƙarfi ya zamanto sun wuce gaba abin da ya kamata kenan duk waɗanda suke da abin hawa mai rauni a sanya su gaba in ya so kenan sauran jama'a su kuma su tsaya a baya domin duk wanda ya kasa a taimaka masa kamar yadda a nan jabir ɗin yake ce mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ta kallafa fil masir yakan komawa da baya a wajen tafiya kenan baya shiga gaba fayuzije ba'ifa da manzan Allah ya gaggauto mai rauni wa yurdif ya goya wanda baya da abin hawa kenan wanda ya kasa a goya shi akan rakuninsa wa yad'u lahu kuma ya masa addu'a kamar yadda yake ma wasu addu'a ana cikin tafiyar shine malam na faɗa Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane ingantacce shi ma a takaice wannan hadisi yana nuna mana shine taimakawa abokin tafiya wanda wannan ladabi ne daga cikin ladabi wanda yake na bulagu kenan taimaka ma abokan tafiya in Allah ya sa kana cikin tafiya kana tafiya da jama'a kai mawadaci ne to abin da ya dace abokan tafiyar ka taimaka musu in an tsaya cin abinci kamata in an ci abinci ka hudo daga aljihunka ka biya ma kowa an gane ku domin Allah ya wadatar da kai irin wannan taimako da za ka yi da duk wani abu da jama'a za su bukata ya zamanto kai za ka cire daga aljihunka kai to Allah ba zai gushe ba yana cikin taimaka maka matsayinka zai ƙara ɗaukaka abun ubangiji subhanahu wata'ala kuma dukiyarka za ta ƙara bunƙasa kamar yadda manzon Allah ya ce mana wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi ubangiji ta'ala bai gushe ba game da taimaka ma bawansa matukar shi bawan wato yana cikin taimaka ma yawansa babu ma ya kudu iza rakiba dabbata lissafar قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بئيره كان إذا استوى على بئيره خارجا إلى إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم معنا مقرنين أي مديكين والوعطاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة wa bisa'il musallasa wa bil madd wa hiya shidda wal ka'aba bil madd wa hiya tagayyur nafsi min huznin wa nahwi wal munqalab al marji وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعفاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير الإمامة وهو لفها وجمعها ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر وعن علي بن ربيعة أنه قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na abin da ya dace wato matafiyi ya faɗa a lokacin da zai hau abin hawa domin bulaguro ma'ana a duk lokacin da mutum zai hau abin hawa domin bulaguro to ga abin da ake bukata yi na addu'a shi ne a nan malam ya zo mana da faɗar allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun zukuru farkon ayar shi ne wallazi halakala azuwa ya kullaha ubangijin da ya cancanta ko kuma ya zama wajibi ku kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da ya halicci wato dangogin halittu gaba ɗaya ma'ana duk wani abu ubangiji ta'ala ya halicce shi ne namiji da mace gaba ɗaya duk abin da Allah ya halitta ya halicce shi wato akwai namiji akwai mace an gane ko don haka maganar cewa a cikin hankaka babu mace wai dohan kaka namiji ne kwai yake satowa ya kyankashe wannan magana ce wadda ba ta da asali a hankaka in har kai baka gane akwai mace to Allah ya halitta wato akwai mace a cikin su komai da ka sani don ya ce mana subhanan ladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu kuma haka can ya faɗa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkaru a wannan aya sai yace wallazi khalaqal azwaja kullaha shine ubangijin da ya hadice halittunsa gaba ɗaya dan gogi ne namiji da mace sai yace waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami sannan wato ubangiji ta'ala ya halitta muku matar kabuna abinda kuka hau min al-fulki daga cikin jirage na ruwa wal an'ami wato da dabobi shine kenan raqumma an gane ko abinda ake nihi da al'an'am anan ana nihi dabobin da ake hawa shine kamar raƙumi kamar doki wato kamar jaki da sauransu da alfadari tare da cewa shi lafazin an'am yana keɓanta ne ga dabobin ni'ima su ne raƙumma da shanu da ƙanƙanan dabobi tumakai da awakai inda aka ce an'am su ake nihi to amma abinda ake nihi da an'am anan ana nihi dabobi waɗanda suke na hawa na daga cikin su kwaf shi ne rakuni shi ne ya ce wal'ana'ami sannan shi ne ubangijin da ya halitta muku kenan shi ne dabobi waɗanda suke na hawa kamar raƙumma da dawakai shi ne sai ce litastawu ala zuhurihi wato don ku tabbata wato ala zuhurihi a kan gadon bayansa ma'ana in kun hau kan gadon bayan dabba don ku tabbata a kansa thumma tazkuru ni'mata rabbikum sannan in kun hau wato sai ku tuna wato ni'imar ubangijinku ni'imar da ubangijinku ya muku na hore muku wannan ababan hawa saboda su ababan hawa horewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ga su kuma kusan kala uku a bangaren abin da ya shafi jirage wato kala uku akwai wato asukunul jawiya akwai asukunul bahariya kuma akwai asukunul barriya idan aka ce asukunul jawiya wato su ne jiragen sama jiragen sama abin hawa ne wanda Allah ya hore mana su na tafiya na bulamu sannan akwai asukunul barriya su ne kamar motoci da abin da yi kama da haka da babura da sauransu idan aka ce asukunul bahariya su ne waɗannan jirage waɗanda suke da ruwa idan kaga wannan bangare kusan kala uku ke akwai sannan kuma ga wato dabobi da Allah ya halitta mana irin su raƙumma da dawakai da alfadari da jakai waɗannan duka Allah ya halicce su domin a hau kamar yadda yace wal khayla wal bigada wal hamira litarkabuha wa zina sai yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna ubangiji ta'ala shi ke halittar abubuwan da ma ba ku yi sani ba a yanzu ku wanda ake magana da ku kina wanda alkur'ani ya sauka a gabansu domin ba su san ba menene jirgin sama ba su san ba mecece mota ba su san ba menene babur da sauransu waɗanda abubuwa ne ci gaban zamani ya zo da su shi ne a nan da ya ce wa ja'ala lakum min alfulki ubangijinku shi ne ya halitta muku ya halitta saboda ku matar kabuna abinda kuka hau kenan minal fulki na jiragen ruwa wal an'ami wato da dabobi sune kamar raƙuma da dawakai Allah ya halicce su ne saboda kuli tastawu ala zuhurihi dan ku tabbata wato akan gadan bayan su domin lafazin alistiwa na daukan ma'anar shine wato alistiqrar shine tabbata akan abu li tastawu ala zuhurihi dan ku tabbata akan bayansa thumma tazkuru ni'mata rabbikum sannan ku tuna ni'imar ubangijinku da ya muku cewa waɗannan ababen hawa ni'ima ce ta musamman da ubangiji ta'ala ya jaddada muku izastawaitum alaihi in kun tabbata akan su kenan sai ku tuna ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala kenan in ka hau kan raƙumi ka tabbata a bayansa sai ka tuna cewa wannan raƙumi fa da ka hau ka zauna ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine ya hure maka shi in mota ce bayan ka buɗa ka hau ka zauna akan kujera to sai ka tuna ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala game da hore maka wannan abun hawa haka in babur ne ka hau ka zauna a kansa sai ka tuna cewa wannan fa ni'ima ce ta musamman ubangijinka subhanahu wata'ala ya jaddada maka to idan ka tuna wannan ni'ima me zaka faɗa sai ka ce subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga ubangijin da wato ya hore mana wannan abin hawa wa makunna lahu muqrni ba mu zamanto ba masu iko akan shi in ba dan wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu koma ta yaya masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu anan kaga ka kubuta daga karfinka da dabararka ka mai da al'amari zuwa ga ubangiji ta'ala cewa shine ya hore maka wannan abin hawa in ba don horewa ta ubangiji subhanahu wata'ala ina kai ina hawa da kuli ka ja shi ka kora shi inda kake so horewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala yaro dan karami sai ya zo ya ja akalar sai yanda yayi da shi in ba dan horewa ta ubangiji subhanahu wata'ala ina kai ina motsa katufila daga gunta wanda in ku dubu aka ce ku haɗu ku tura ta kun yi kaɗan ku tura ta amma horewa ta ubangiji subhanahu wata'ala daga kayi kide ka dan danna wannan kawai sai ta yi gaba sai yanda ka juya ta to wannan duka ana buƙatar mumini ya tuna cewa wannan fa ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kuma shine ya hore masa shine anan yace wa taqulu ku fada ku ce subhanallazi tsarki ya tabbata ga ubangijin da sakkara na haza ya hore mana wannan wannan abin hawa kenan horewa ce ta ubangijinmu subhanahu wata'ala kuma anan ka tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da bai dace da shi ba domin waɗannan ababen hawa da Allah ya halicce su Allah ya halicce su ne saboda mu ba dan shi yana da bukatar su ba saboda shi mawadaci ne baya bukatar komai kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi don haka sai ce wa ma kunna lahu muqrinina wato ba mu da wani iko game da wannan abun hawa kawai illa horewa ta ubangijinmu wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu kenan wannan bulaguro ne na duniya wanda zai tuna maka babban bulaguro shine bulaguro na zuwa lahira nan da kace wa inna ila rabbina lamunqalibun kenan kana tunawa da dogon bulaguro shine na zuwa lahira kaga wannan addu'a an sunnanta mana ita duk lokacin da mutun ya hau abun hawa zai yi bulaguro to zai yi wannan addu'a kamar yadda a nan malam ya zo da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda na faɗa lalle mazan allah sallallahu alaihi wasallam kana izastawa ala ba'irihi ya kasance idan ya tabbata akan raƙuminsa ya hau ya zauna kharijan ila safar lokacin da zai fita zuwa bulaguro farko kabbara salasan mazan allah yakan ce allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku sun maƙala sannan manzan Allah sai ya ce subhanallazi sakhar lana haza tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrinina ba mu zamanto ba masu iko ga wannan abun hawa in ba don horewa ta ubangijinmu wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu koma ta kaka masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu a ƙarshen al'amari kenan sai yace Allahumma ya Allah inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa ya Allah lalle mu muna roƙonka albirra shine duk wani aiki na alkhairi wat taqwa da tsara dokokinka fi safarina hadha a cikin wannan bulaguran nawa addu'a ta farko da manzon Allah yake Allahumma inna nas'aluka yace ya Allah lalle mu muna roƙonka fi safarina haza a cikin wannan bulaguran namu albirra muna roƙonka duk wani aiki na alkhairi idan aka ce albir ismun jami'ul li jami'il khairat suna ne wanda ya kunshi dukkan wani aiki na alkhairi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون gaba ɗayan abubuwan da Allah ya ambata a cikin wannan aya sunansu albir don haka manzan Allah ya ce ya Allah lalle mu wato muna roƙonka a wannan bulaguran namu duk wani alkhairi wattakawa da tsara dokokinka sai ya ce wa min al'amali matar ba ya Allah muna roƙonka abinda kake yadda ka amince da shi a cikin wannan bulaguran namu min al'amali game da aiki ma'ana duk aikin da za mu aikata ya Allah muna roƙonka ka sanya mu aikata abin da ka yarda da shi ka amince da shi Allahumma hawwin alaina safarana haza ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan bulaguran namu ya zamanto bulaguro ne mai sauƙi wa qubi anna buda ya Allah ka nade mana wato nisan wannan bulaguro ya koma bulaguro ne wanda yake takaitacce waɗuri an na bu'udahu ya Allah ka naɗe mana wato nisan wannan tafiya Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne aboki game da wannan bulaguran namu ma'ana ya Allah kai ne zaka abuce mu ka kiyaye mu wal khalifatu fil abinda ake ni da as-sahib kenan mai kiwo ana kamar yadda can yace wala hum minna yusahabu ai su ba za a kiyaye su game da azabar mu shine yace Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne abokinmu a cikin wannan tafiya ma'ana kai ne mai kiwonmu wal khalifatu fil ahl ya Allah kai ne mamayinmu game da iyali ma'ana kai zaka kula da iyalinmu kai ne khalifanmu Allahumma inni a'udhu bika min mu'asa'is safar ya Allah lalle ni ina neman tsari da kai wato game da wahalhalun bulaguro duk wata wahala ta bulaguro ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da ita waka abatil manzar wato da mummunan gani a cikin iyali da mummunan gani menene mummunan gani wato shine ka zawo cikin iyalinka kaga abin da zai bakanta maka rai kamar wata hallakar dukiya ko wata rashin lafiya ko wani mutuwa da abin da ya kama da haka shine yace wa ka'abatil manzar wato da mummunan gani wasu ilmin kalabi wato da mummunar juyowa dawowa filmali a cikin dukiya wal ahli da iyali wal waladi da yaya yace ya Allah ina neman tsari game da mugun gani wato da muguwar dawowa a cikin dukiya da iyali wato da yaya wannan ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan zai fita bulaguro wa idza raja'a idan ya dawo idan zai dawo kala hunna manzan Allah ya kan faɗi wannan addu'a kuma idan zai dawo daga bulaguro in ya hau abin hawansa manzan Allah ya kan faɗi wannan addu'a waza da fihinna kuma ya kan daɗa a cikin addu'ar sai ya ce ayibuna ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu shi ne yake cewa ayibuna wato muna masu dawowa daga wannan tafiya ta'ibuna kuma muna masu komawa ga ubangijinmu da tuba abiduna li rabbina kuma muna masu bauta ma ubangijinmu ma'ana masu kadaita shi a cikin ibada hamiduna kuma muna gode masa muna yabansa manzon Allah yakan dada wannan kenan a lokacin dawowa yakan dada wannan addu'a a takaice wannan ita ce addu'a wato ta bulaguro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana kenan sawa'an rakumi ne ka hau ko doki ko jaki ko jirgi ko mota ko jirgin ruwa amma sai ka hau ka zauna ka hau kan kujera ka zauna za ka yi wannan addu'a kenan farko ka ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar sannan ka ce subhanan lalzi sakar lana haza wa makunna da hunkurini wa inna ila rabbina da munkalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا ودوي عنا بودا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد كنوانا إذا متنزيت فيه sannan malam sai ya zo da hadisin abdullahi ibn sarjis allah ya kara masa yadda wato na faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita bula idan zai fita bulaguro ya ta'awwadu min wa'asa'is safar yakan nemi tsari da ubangiji subhanahu wata'ala game da wahalhalun bulaguro wa ka'abatil munqalab munqalab wato da mummunan wato shine dawowa ga iyali sai ya ce wala hauri ba adal kauli wato da raguwa bayan daɗuwa bayan da wato kana an gane ko da komawa da bayan shi ne ya ce wala hauri da raguwa ba adal kauli bayan wato daɗuwa ko kuma wala hauri da komawa da bayan ba adal kauli bayan tabbata akan gaskiya ma'ana mutum ya juya hannun agogo baya sai ya ce wa da'awatil mazlum kuma manzon Allah yana neman tsari game da addu'ar wanda aka zalunta wasu ilmanzar da mugun gani fil ahad wal mali a cikin iyali da dukiya manzon Allah yakan nemi tsari kenan ma'anar wannan hadisi sai ka koma kenan a wancan hadisi da ya gabata Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wasu ilmun qalabi fil mali wal ahli wal walad wato shine anan kenan malam yake cewa qalal ulama wa ma'anahu bin nuni war ra'i jami'an kenan an rawaito wala hauri ba'da al kawr ko kuma wala hauri ba'da al kawr idan ka dauke shi wala hauri ba'da al kawr kenan shine wato annaqsu kenan shine yana neman tsari game da raguwa wato bayan daluwa idan ku ka dauke shi wala hauri ba'da al kawr kenan shine komawa da baya bayan tabbata akan hanya ta gaskiya shine anan yake cewa wato riwaya ta ra'u kenan ma'khuzatu min takwir al-imama wa huwa laffuha wa jam'uha idan aka ce takwir al-imama shine nada rawani kenan shine ka nada rawani ka hada shi a jikinka shine ce riwaya ta annun shi kuma min al-kawn ne kenan masdar ne na kana yakunu kaunan iza wujida wastaqarra ke kowace riwayar ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zaka iya karawa wala hauri ba'da al-kauni ko kuma wala kauni ba'da al-haur nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك